بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkamu da sake haduwa a cikin wannan jiran giya mai taken ahadisul akhlaq daga littafin Sheikh Dr. Abdulrazak ibn Abdul Musin Al-Badr Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi wannan shine zango na 20 cikin wannan jiran giya mai albarka wadda a ciki muke jin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da sharhohi da ta'alikai wanda suka shafi halaye da dabi'u na gari za mu tashi a gaba ta takwas ta wannan littafi inda malam ya ce saminan abu na takwas kafalatul yatim wato bayani akan abinda sunna ta karantar na halayen kwarai da ake fata a ga musulmai da su ta fuskar kula da marayu Malam ya fara da mukaddima kamar yadda ya saba yake cewa inna min mahasinin shari'ati wa kamalil akhlaq allati da'at ilaiha al'inayata bil yatim daga cikin cikar kyan wannan shari'a ta musulunci da kuma cikar ɗabi'u na gari da musulunci ke kira zuwa gare su akwai kula da maraya ɗaukan ɗawainiyar maraya kamar a ce wane ne maraya sai malam ya ce wa huwa man faqada abahu wa huwa dunal buluk a shar'ance abin da ake nufi da maraya shine mutumin da ya rasa mahaifinsa ta hanyar ya rasu kuma ya zama na cewa mutumin bai kai matakin balaga ba wato yana na a matsayin yaro kankani bai kai matakin da aka bude masa littafi aka sanya masa alkalami na zunubi da lada ba wala yutuma ba'ad al-buluk bayan mutum ya balaga to a shar'ance ba a lissafa shi a matsayin maraya wa yalhaqu bihi majhulun nasab daga cikin abin da kuma ake riskarwa da maraya akwai mutumin da ba a san dangantakarsa ba kamar wanda aka tsinta ko wani makamancin haka fa innahu fi hukmul yatimi li faqadihi li walidayhi kamar yara irin wanda suke irin wuraren da ake aje yan gudun hijira ba sai inda iyayensu suke ba ko wanda suka fito daga cikin wata musiba kamar ta wato yaƙi ko ambaliyar ruwa ko ire-irensu ko 'yan gudun hijira duk waɗannan ana lissafa su a matsayin wato maraya tunda ba san inda iyayensu suke ba suna rai ko sun mutu bal huwa ashaddu hajatan min ma'rufin nasabi a hasali ma irin waɗannan da ba a san dangantakar su ba sun fi tsananin buƙatuwa zuwa ga taimako fiye da maraya wanda aka san dangantakar shi li adami ma'rifati qaribin yalja'u ilaihi inda darura saboda ba san wani mutum makusanci gare su dan uwa yaya ko kawu ko baffa ko makamancin haka wanda za su koma zuwa gare shi idan bukata ta tsananta ba faman yakfulu tiflan majhulan nasabi fa innahu dakhilun fil ajri murattabi ala kafalati yatim wanda yake kula da yaro tsintacce wanda ba a san inda iyayen shi suke ba to ladan shi kwatankwacin ladan wanda yake kula da maraya ne domin wannan yana kan hukuncin maraya وقد ذكر الله سبحانه اليتيم في كتابه في أكثر من 20 موضعا saboda muhimmancin ƙadiyar maraya Allah Ubangiji ya ambaci kes ɗin maraya cikin Alƙur'ani a wurare sama da ashirin yad'u fiha ila al-ihsani ilayhi a duk waɗannan wuraren ana kiran mutane ne zuwa ga cewa su kyautatawa maraya wa yuhadhdhiru min zulmihi ana jan hankali da tsoratarwa akan cutar da maraya wal itida'i ala amwali ana jan hankali da tsoratarwa akan keta alfarmar dukiyarsa au akli shay'in min huquqihi ana tsoratarwa kuma har ila yau daga cin wani abu na haƙƙinsa qala Allah ta'ala alal misali Allah yana faɗa cikin suratul baqara wa idha akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون haga anan Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa hakika mun daukawa mun daura wa bani Isra'ila shari'ar cewa su bautata wa Allah kada su yi shirka sannan kuma su kyautata ma iyaye su kyautata ma makusanta sai aka ce waliyata ma da marayu to kaga wannan shine mahallin shahid din wannan aya kenan wal masakin su kyautata ma talakawa wa qulul nasi husna kuma su faɗi kalma mai daɗi ga mutane wa aqimus sala Allah ya ce kuma mun ɗaura musu cewa ku tsaye da sallah wa atuz zaka kuma ku bayar da zakka thumma tawallaitum amma sai kuka juya kuka bada baya ku bani Isra'ila illa qalilan minkum in banda kaɗan cikin ku wa antum mu'ridun kuna masu kauda kai daga barin shari'ar da Allah ya ɗaura muku fa akkada alal ihsani ila al yatim kama huwa muta'akkidun lil walidaini wa dhil- wa lidhil qurba kaga an karfafa al'amarin yima wato marayu kyautatawa kamar yadda aka karfafa al'amarin kyautata ma iyaye da kuma makusanta wa qala Allah ta'ala kuma Allah ya ce a ra'aital ladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin cikin suratul ma'un Allah ya ce a ra'aital ladhi yukazzibu bid-din wai kaga ko wanda yake karyata tashin alkiyama da sakamako fadhalika alladhi yad'u yatim shine wannan da yake ma yake cutar da maraya yake wulakanta maraya yake kaskantar da maraya wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma sam baya kwadaitarwa akan ciyar da matalauci yace kala ta'ala a wani waje kuma Allah yace fa amal yatima fala taqhar ka ga dai maraya to kar ka tirsasa shi kar ka wulakanta shi qala ibn kathir rahimahullah ibn kathir al-kathir yake cewa ai kama kunta yatiman fa awaka Allahu fala taqharil yatima ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kasance maraya Allah ya jibince ka to kai ma kar ka wulakanta maraya kar ka tirsasa mishi ka ka sa shi cikin tasku ai la tudhillahu kar ka wulakanta shi wala tanharhu karka dinga mishi hantara wala tuhinhu kada ka kaskantar da al'amarinsa walakin ahsin ilayhi abinda ake fata shine ka kyautata masa wa talattaf bihi kai masa tausashi wala kad kana sallallahu alaihi wasallama kadhalika huwa fa huwa arhamur nasi bil yatim yadda Allah ya ambata dinnan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya kasance mai tsananin rahama da tausayi ga maraya wa arfa'ahum ya kusance wato ya fi dukkanin mutane tausayin maraya hatta qala min azimi shafaqatihi alal yatimi rahmatihi lah saboda tsananin tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kula da al'amarin maraya hatta kai ga yana cewa a cikin hadisi ana wa kafilul yatimi kahataini yace da ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wani mai kula da maraya to za mu shiga aljanna kamar haka ya hada tsakanin yatsunsa guda biyu gashi nan a cikin hadisi mala yace an sahal ibn sa'adin radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زال صلى الله عليه وسلم يتي أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى sai ya hada yatsun shi guda biyu ta tsakiya da kuma wadda take ainihin wato ta gefe wadda ake tahiya da ita rawahul bukhari bukhari fitar da wannan hadisi a cikin asahi dinsa lamba hadisi na dubu shida da lamba biyar malam ya sake cewa wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kafirul yatimi aw lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahatayn fil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai kula da maraya lahu wanda marayan nashi ne na jikinsa wato marayan ɗan ɗa ne ga wani ɗan uwansa ko wani makusancinsa aule ghairihi ko marayan da ba ma makusancinsa ba maraya ne kawai da Allah ya danka a hannunsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa huwa kahataini fil janna da ni da shi za mu shiga aljanna kamar haka wa ashara malikun bis sabbabati wal wusta maliku da ya riwaya ya hada hannayensa ya tsantsakiya da na gefe rawahu muslim wani ta ce rawa imam muslim a lamba hadisi na 2983 wa fi hadha isharatun ila annahu yakunu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati wa la ya'ni dhalika an yakuna fi darajati wannan yana nuna cewa shi mai kula da maraya zai kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna amma fa ba zai kai matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ba wane shi لأن أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وهو له صلى الله عليه وسلم وهي له صلى الله عليه وسلم وحده mun ji a hadisai cewa wato matsayin da yake mafi girma aljanna wani matsayi ne kwaya ɗaya ko mutum ɗaya ne zai samu wannan matsayin wannan mutumin kuma shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama kamar yadda hadisai suka bayyana malam yace wa qala al-hafiz ibn hajar rahimahullah الإمام الحافظ ابن حجر الله يقارى مصر ما يتي وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر ما تفا... قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى ya nuna cewa wato tsakanin fifikon da ke tsakanin matsayin mai kula da maraya da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aljanna shine kamar fifikon da ke tsakanin yatsa ta tsakiya ta wuce yatsa wadda ake tahiya da ita da dan kadan wa yakfi fi isbati qurbil manzila min al manzilati annahu laysa bainal wusta was sababati isba'un ukhra kuma zai ishe ka ka gane kusancin kasancewa waɗannan yatsu guda biyu babu wata yatsa tsakankaninsu ibnu hajar ya faɗi wannan a cikin fathul bari mujalladi na goma daga shafi na ɗari hudu da talatin da shida falolam ya ati fi hadhal babi illa hadha a wannan babi na bayani game da falalan kula da maraya da a ce babu wani karatu babu wani hadisi sai dai wannan kawai lakafa bayanan li fadli kafalatil aitami wa ri'ayatihim wal ihsani ilayhim a wannan ma kaɗai ya isa ya bayyana abin da ake so a sani na kaiwa matuƙa wajen nuna falalar kula da marayu da ɗaukan ɗawainiyarsu da kyautata musu. Qala al-Hafiz Abu Umar ibn Abdul Barr ibn Abdul Barr namari Allah ya gafarta masa yana cewa wa hadhihi fadilatun azimatun wannan wata falala ce mai girma mai girma ila kulli man damma yatiman ila ma'idati wanda Allah ya huwace ta ga duk wanda ya ɗauki maraya ya sanya shi a gidansa marayan yana cin abincin gidansa wa anfaqa alaihi min tawlihi duk wanda ya ciyar da maraya daga falalarsa fa idza kana ma'a dhalika min alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu nala dhalika yace baya ga haka in ya zama yana daga cikin waɗanda suke sun yi imani kuma suka tsayu a kan hanya madaidaiciya sai ya samu wannan ɗaukaka. Wa hasbuka biha fadilatan wa qurbatan min manzilin nabi sallallahu alaihi wasallam fil janna. Ya ishe ka falala, ya ishe ka gane falalar abin shine a ce mutum ya samu kusanci da masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa baina sababati wal wusta fi tuli wala fil lusuqi kathirun. kuma kaga cewa tsakanin ita sabbaba ɗin da wusta ba bambancin tsawo da yawa kuma babu komai a tsakankaninsu wa in kana nisbatu zalika min sa'atil jannati kathira yake ko da yake hakan na nufin ya danganta da faɗin aljanna sosai sosai wannan magana tana cikin al-istizkar a cikin mujalladi na 8 shafi na 434 وقال ابن بطال rahimahullah al-Imam Ibn Battal a cikin sharhin shi na Bukhari cikin mujalladin sa na tara shafi na 217 yake cewa haqqul haqqun ala kulli mu'min yasma'u hadha al-hadith an yargaba fil amali bihi liyakuna fil jannati rafiqan lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya wajaba akan duk wani mumini idan ya ji wannan hadisi yayi kokarin yaya zai yi ta ya zai samu yayi aiki da wannan hadisi saboda kwaɗayin ya kasance kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kamata kowane mumini ya zama da kwaɗayin kasancewa kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna to me zai bashi wannan damar shine da jin wannan hadisi to ya gari ya kama aiki ya gari ya ga cewa ya kula da maraya ya jawo maraya a jiki don ya samu wannan falala wal jama'atin nabiyina wal mursalina ya zama yana kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana kusa da sauran tawagar annabawa a cikin aljanna maɗaukakiya salawatullahi alaihim ajma'ina Allah ya ƙara musu aminci gaba ɗayansu wala manzilata inda Allah fil akhirati afdalu min murafaqatil anbiya malai ibnu battalin yace babu wani matsayi a cikin aljanna wanda ya kai a ce ga ka kana tafe kana cikin tawagar annabawa wa kafalatul yatimi takunu bil infaqi alaihi wa kiswatihi Uh, kula da maraya zai kasance ne ta hanyar al'infaq alaihi wato ciyar da shi, biya masa kuɗin makaranta, wa kiswatihi da saya masa sutura, wa aidan bi tarbiyatihi da yi masa tarbiyya, wa ta'adibihi da lalatar da shi, wa tanshi'atihi ala salahi wal istiqama da a sa mishi wato rayuwar shi ta taso akan nagarta da miƙewa akan tafarki madaidaici. فليست الكفالة بإطعام الطعام وتغذيته بدنيا وتوفير الملابس له فقط kara tsaya kawai a harkar bashi abinci da sama mai da sutura kadai bal wa aidan bi tagdiyatihi ligadha ar-ruhi a ciyar da shi abincin zuciya qur'ani da imani da karatu da tarbiyya da sauransu algaza ar-ruhiyya al-qalbiyya bit-tarbiyati ala al-islam a horar da shi akan musulunci wa ta'addubi bi adabi shari'a akwai mashi ladabi irin na musulunci wa akhlaqi hadha din akwai mashi al'adu da ɗabi'a ta musulunci wa tanshi'atihin nash'ata as-salihah a taso da shi akan kyakkyawan bugire na addini wal akhadhi biyadaihi liyasluka tariqal istiqamati kuma ay riko da hannayensa dan ya shiga tafarki madaidaici wal muhafazati ala ta'atillahi tabaaraka wa ta'ala dan ya kiyaye biyayya da da'a ga Allah ubangiji madaukakin sarki wa nabi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sa'i alal armala wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wanda yake kokarin taimakawa bazawara wanda mijinta ya rasu wanda yake taimaka ma talaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsayin shi kamar matsayin mai jihadi wa hasibuhu qala kuma ma annabi ya ce wal qa'imi la yafturu wa kasaimi la yafturu yace wanda yake tsaye akan waɗannan bayin Allah yana ta kokartawa akan su bai gaza ba to ladan shi kaman ladan mai azumi ne wanda bai sha ruwa ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi yana cikin bukhari lambar hadisi na 6007 da muslim lamba ta 2982 wal armala hiya al mar'atu allati la zawja laha haka ce al armala ita ce mace mara miji ima li kauniha lam tatazawwaj ko dai saboda ba ta samu halin yin aure ba ta dade ba ta yi aure ba aure kaunihi mata anha aw faraqaha ko kuma miji wanda ya suka rabu ko ya sake ta ko ya mutu wakila wasu kuma suka ce innal armala hiya man mata anha zawjuha wasu malamai suna ganin al armala ita ce wadda ba ta da miji ta hanyar rasuwar miji waqad takunu armalatan wa ma'aha minhu auladun ya kasance kuma watakila ma tana da 'ya'ya marayu da suka ce ita ake nufi wasumiyat armala min al'irmal wa huwa alfaƙar, aka ce al'armala wato daga al'irmalu shi ne talauci, wa zahabu man yunfiqu alaiha da kuma rashin samun wanda zai ɗauki ɗawainiyarta, wa ya kuma ala hajatiha ba ta da wanda zai biya mata bukatu, wa huwa ba'aluha shi ne mijinta ɗin nan. Wa idza kana laha minhu auladun wa tarammalat fa innal hajata indaha ashaddu wa azam kuma kamar yadda muka sani idan mace tana da ‘ya'ya sannan ta waye gari ta zama bazawara mijinta ya rasu to a yanzu ta fi tsananin bukata ta fi tsananin shiga cikin damuwa yana alhajata asbahat laha wali auladiya ita tana da bukatu ‘ya'yanta ma suna da bukatu wali hadha bawwaba li hadha alhadisi inda ghairi wahid min ahli ilmi bi babi sa'i alal armila wal yatim saboda haka za ga malamai suna kafa wannan babi su ce babin da ke wannan hadisi suna kawo shi su ce babin da ke magana akan kula da wato bazawara da kuma kula da wato marayan da ke hannunta. Wa qawluhu kal mujahidi fi sabilillah fihi bayanu anna hadha babun min abwabil jihad al azima. Da aka ce kamar mai jihadi wannan yana cewa wato kula da maraya da kula da mace wadda ba ta da miji wato kamar jihadi ne ɗaya daga cikin manyan jihadi. Wa kal qa'imi la yaftu ce kuma kamar yayi kama da aikinsa yayi kama da aikin wanda yake mai tsayuwar sallah wanda baya fasawa wa kasaimi la yuftiru da mai azumi wanda bai shan ruwa fadilatun fi fadilatu man sa'a alal armilati alal armalati wal yatim wannan yana cewa falala wanda yake kokarin kulawa da wato maraya da mace bazawara wa anna darajatahu da anna darajata man qama bidhalika kadaratil ladhi yasumun nahar wa ya lai cewa ladan su ya kama da ladan wanda yake azumi da rana kullum sannan kuma kullum da dare na sallar dare qala ibn battal rahimahullah man ajaza anil jihad fi sabilillah wa an qiya wa an qiyamil layli wa siyamin nahari ibn battal yace duk mutumin da ba zai iya jihadi ba kamar yadda muke rawa yanzu ko kana son jihadi ba za ka samu ko kuma ba zai iya qiyamul layli ba sannan ba zai iya azumi da rana litinin alhamis ranakun hasken wata ƙarshen wata ranakun kaza ba zai iya ba to falyamal bi hadhal hadith to ya kokari ya aiki da hadisin nan ya kula da maraya wal yas'a alal aramil wal masakin ya dinga kokarin taimaka ma zawarawa da talakawa li yuhshara yawmal qiyamati fi jumlatil mujahidin fi sabilillah in yi sa'a ranar alkiyama sai a tashe shi a cikin tawagar masu jihadi duna an ya khutuwa fi zalika khutwa ba tare da ya taɓa taka kafarsa ya tafi jihadi ba aw yunfika dirhaman ba tare da ya taɓa ciyar da wani dukiya a gun jihadi ba aw yalqa aduwan yarta'u bi liqa'i ba tare da ya taɓa gamuwa da abokan gaba wanda zai ji tsoro ya firgita saboda gamuwa da su ba aw li yuhshara fi zumrati sa'imina idan kuma bai yi wancan ba to sai a tashe shi a cikin tawagar masu azumi wal qa'imina da masu sallar dare wa yanalu daratatahum kuma ya samu ainihin irin darajar da suka samu wa huwa qa'imun naharahu wa na'imul laylahu alhalin kuma da rana ya ci abincinsa da dare kuma ya sha baccinsa eh ayyama hayati tsawon rayuwarsa fayanbaghi li kulli mu'minin an yahrisa ala hadhihi at-tijarati allati la tabur Malam Ibn Batsalin ya ce ya wajaba akan kowane musulmi ya ba da himma wajen shiga wannan kasuwanci na ciyar da maraya wanda kasuwanci ne babu asara a cikinsa. Wa yas'a alal armala ya kula da mace bazawara au miskin ko wani matalauci da wajihillahi ta'ala yayi kawai dan Allah. fayarbahu fi fi tijaratihi darajatil mujahidina was-sa'imina wal-qa'imina. sai ci riba a wannan kasuwanci nashi ya samu irin matsayin mujahidai da masu azumi da masu kiyamun laili min gairi ta'abin wala nasabi ba tare da shan wahala ko wani shan kura ba zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan magana tana cikin wato sharhin ibnu battal a mujalladin sa na tara shafi na 218 malam ya sake cewa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين wani mutum ya kai kuka gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya samu jarabawa zuciyar shi ta bushe ba yi da tausayi ba yi da abin nan baya jin dadin zuciyarsa sannan sallallahu alaihi yace ka dinga shafa kan maraya sannan ka dinga ciyar da talaka wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal a lamba hadisi na dubu tara da lamba shida a shekul albani ya hassana shi a cikin atargib a cikin sai targib wa tarhib yamsahu ra'sahu talaffufan wa inasan lahu ana so ya dinga shafa kan maraya kamar saboda nuna kulawa da shi da nuna tausasawa wa yut'imuhu min ta'ami ya ciyar da shi daga abincin gidansa fala yu'thiru nafsahu alayhi kai ya dinga fifita kansa akan maraya bi nafisi ta'am shi ya ci mai kyau ya ba maraya dan dago-dago fa huwa min al-asbabil mukhlisa mukhallisa min qasatil qalbi irin wannan aikin ciyar da maraya da kulawa da shi da ciyar da talaka na da gaskiya wanda suke raba mutum da cutar bushewar zuciya wa fihi anna man ibtuliya bida'in min al-akhlaqi adh-dhamimati yakunu tadarukuhu bima yadadduhu min ad-dawa wannan hadisi kuma nan mana cewa don da aka wato jarabce shi da wani cuta da wata ɗabi'a mara kyau, to sai ya nemi akasin wannan ɗabi'ar, ita ce za ta warkar da shi daga wancan ciwon. Fattakabburu, yudawa bit tawazu. Idan mutum yana da cutar girman kai, to ana warkar da ita ne da tawalu. Wal bukhulu, cutar rowa bisaha tana warkewa ne ta hanyar sabawa da kyauta. Wa kasotul kalbi, bushashen zuciya ana maganinta ne bil atafi war ra'afa. Nuna tausayi da nuna wa mutane tausayi a aikace. Wa na biyu hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilayhi mafi alkhairin gida a cikin garin musulmai shine gidan da akwai maraya ana kyautata masa wa sharru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilayhi mafi sharrin gida kuma a cikin musulmai shine gidan da akwai maraya kuma ba a kyautata mishi rawahu ibn majah ibn majah fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 3679 haka nan al-tabarani a cikin al-awsat malam yace fi sanadihi maqal wannan hadisin isnadin shi na da wata wani dan rauni lakinna ma'anahu sahih amma ma'anarsa mai kyau ce fala shakka anna min khairil buyuti al-baytu alladhi yuhsinu ahluhu fihi lil yatim ba shakka gida wanda za a ce ana kyautatawa maraya to gida ne wanda yake mai albarka mai alkhairi wa yaqumuna fihi ala kafalati gidan da ake daukan da wannan maraya wa ri'ayati wal ihsani ilayhi wa yaj'alunahu ma'a waladihi sun sa shi a cikin ‘ya'yansu, wa ya kumu na fiye ala kafalati, yar'aunahu kama yar'auna waladahu, suna kula da marayan kamar da suke kula da ‘ya'yansu na cikinsu, fa inna haza khairun azimun yanalu yanalu alaihi sahibuhu thawaban mu'ajjalan fid dunya abu shakka irin haka aikin alkhairi ne mai girma wanda mai yin sa yana samun lada na nan kurkusa a nan duniya wa thawaban mu'ajjalan yawmal qiyama da kuma wani ladan da za a jinkirta masa shi sai a kiyama fa idza qama ash-shakhsu bi kafalati al-yatim fi baytihi muhtasiban lil ajr idan mutum ya miƙe ya kama kula da maraya a gidansa yana yin kuma haka don neman lada, ɗaliban thawaban lahi azza wa jalla, ya zama a gurin Allah kawai yake neman lada, wanda yake yin haka, ja'alahu wa ja'alahu ma'a auladihi ya sanya shi a cikin ‘ya'yansa wa bainahum a tsakankaninsu wayar ahu, yana ainihin wato kula da shi ri'ayata auladi, kamar yadda yake kula da ‘ya'yansa, wala yumayyizuhu alaihim. baya nuna tamyizi wato bambanci tsakanin ɗan da marayu ɗansa da maraya wala yu mayuzu auladuhu alayhi ma ya fifita ƴaƴan shi akan sa bal yusinu ilayhi ihsanahu li auladihi yana kyautata masa da kyauta ma ƴaƴansa fa inna hadha kaga irin wannan sababun sababu khairin wa barakatin sababi ne na alkhairi da albarka fala shakka bila shakkin wala raibin babu shakka ko kokonto a cikin haka لهذا البيت wannan gidan ya albarka لأن البركة من الله سبحانه وتعالى saboda albarka daga Allah take wa huwa muhsinun ila hadha al-yatimi muhtasibun fi dhalika thawab Allah azza wa jalla kuma yana kyauta ma yaron nan yana neman lada a wurin Allah wa ajrahu yana neman sakamako a wurin Allah fa yakunu fatakunu kafalatuhu hadhihi lil-yatimi indahu fi baitihi sababan lil-barakati fil baiti wannan kulawa da maraya da yake zai samu lada sosai a cikin ainihin wato gidansa zai samu albarka a gidansa wa min alwaqa'iq allati yutahaddathu biha wa tudhkaru qadiman wa hadithan anna mim anna mimman kafala yatiman fi baiti anna man kafala yatiman fi baiti wa ra'ahu ri'ayatahu li auladihi kana lahu kana lahu kana lahu hadha al-yatim fi kibrihi afdalu min waladi ina ya tambayo isanan ilaihi daga cikin abin da ake ba da labari aka sani aka gani yau da gobe cewa mutum daga cikin mimman kafala yatiman an samu mutane wanda suka kula da marayu wara'ahu ri'ayatan suka daudawai ne su da auladihi irin dawain da suke wa ƴaƴansu kana lahu hadha yatimu fi kibarihi afdal min waladihi wanda ya kula da maraya sai ka gama wani marayan ya wayi gari ya zama mushi ya fiye masa ma ɗan shi kyautata masa. Ina ya tambihi wa isanin ilai, yaron nan maraya ya kula da shi ya kyautata mushi raddalil jamil saboda mai da alkhairi wal ihsan. Wa hadhihi barakatun wa thawabun mu'ajjalun wannan albarka ce ta nan kusa li kafilil yatimi fid dunya ga wanda yake kula da maraya a nan duniya din. Wa amma thawabuhu المؤجل في الآخرة فهو مرافقته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا دنش كون دي سامو الآخرة shine wanda muka ji cewa zai zauna kusa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam za mu saurara anan sai mun haɗu a darasi na gaba insha Allah wanda zai zama shine na 21 kenan insha Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah